العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعن عقدة من لساني وقولي السلام عليكم ورحمة الله kuma gan a wancan lokacin muna cikin almausul wanda shi ne babi na hudu daga cikin anwa'ul ma'arif mun kara babin suwa na muka zuwa ya ake baka da muka Allah da rahman kaɗi ke da muka karanta inda muka zuwa
الله الرحمن الرحيم وإنما تكون موصولة في لغة طيب خاصة تقول جاءني المقام وسمع مثلا بعضهم لا وضوء في السماء عرش وقال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبيدي نوح حفرت ولو غويت
yana magana a kan biyu dama da ya kasa mausulat zuwa kashi biyu hunaka mausulatun fasa wa hunaka mausulatun mushtaraka الموصولات الخاصة التي الذي وفروعه التي وفروعها فرع الذي شنع اللذان دا الذين فرع التي شنع اللتان da kuma allati da sauransu al-mustarika ko al-mustaraka daga cikin kuma al-masulat su ne kamar man da ma da zu da za da al waɗanda waɗannan da sun shafi duka domin man a yi amfani da ta da mufrad wal musanna wal jam wal muzakkar wal muannas wa haka da man ila akhiri yace wa inna ma takunu zu mawsulatan fi lughati dayyin zu takan zanto mawsula ne ba a dukkan wurin laraba ba sai a lughati zanu dayy kadai taqulu ja'ani zu qama daidai da kace ja anil ladhi qama ma'anarsa ja ani zu qama kana nufin ja ani alladhi qama wa sumi'a min kalam ba'dihim la wazu fi samai arshu an ji daya daga cikin su in bai rantsuwa suna zance da abokin magana sai ta ce ba haka bane wazu fi samai arshu ina rantsuwa da wanda al'arfin sa ke sama yana nufin wallazi fi sama'i arsuhu sai ce wazo fi sama'i arsuhu da anan ko bi ma'ana Allah amma ta yi da yi da wannan darasi na nawa asirin da uku masha wa qala sha'iruhum fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri zu hafartu wa zu tawaitu an ji ɗaya daga cikin mawaƙin su ya rera wannan baitin waƙa yace fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi ruwan na babana ne na kakana ne yana nufin rijiyar da ake rigima a kanta wa bi iri zu hafartu wa zu tawaitu rijiya ta ce wadda na tona wa zu tawaitu kuma na gyara bakinta shine irin gini da za ka yi a bakin rijiya kun gane ai mahallin shahid da yace wa bi iri ذو حفرت وذو طويت هنا لكم وبئر الذي حفرت والذي طويت kun gane wa inna ma takunu wa inna ma takunu za mawsulatan bi sharti an yataqaddamaha ma al-istithaniya nahwu madha anzala rabbuki aw man al-istithaniya nahwu qawlihi wa qasida in ta'ti al-qulub ghalibati qad qultuha li yuqala man la qalaha أي ما الذي أنزل ربكم من الذي قاله
ذات كان كفن شيء موصولة da sharadi wannan sharadi shi ne ya zanto ma al-istifhamiyya ta riga ta zuwa duk lokacin da muka samu za wato ba zuba kenan yanzu ya fita daga zuwa kuma mai za wanda gali abinda muka sani a zaki ne ismul ishara amma kuma za ta zama ta zama mausuliya da sharadi ya kasance ma istifhamiyya ta riga ta zuwa ko man ita ma istifhamiya idan ma din ta zanto ba istifhamiya ba ce to za ta zanto ismul ishara ce haka nan idan man ta zanto ba istifhamiya ba ce to wannan zatin za ta zama mai ismul ishara lakin idza kana ma aw man istifhamiya to shikenan wannan lokacin za sai ta zanto mausuliya daidai da allazi وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية نحو ماذا أنزل ربكم أو من الاستفهامية نحو قوله وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها abin da yake nufi duka da wannan ai mallazi anzala rabbukum ne yana nufin wajen ma za qad rabbukum ba anasa me mallazi anzala rabbukum kaga da bi ma'ana allazi a cikin kasida kuwa da yake li yuqala man za qala ha yana nufin man allazi qala an gane ku baitin aisha ne ta wa qasidatin ta'ati al-muluka gharibatin wato qasidat na garibatin ta tin mulki wa qasidat nan wannan wawu rufa ce rubba qasidatin gariba ta tin muluk qad qultu li yuqala man da qala su dama dan tsara qasida wato ainihin in aika wa sarakuna ita kawai na tsara ta ne don ta zanto ta kunshi abin mamakin za a kasa man za ta alhawa ne ne ya faɗi wannan kasida sukan ce kasida ga mutumin da ya tsara adadi na baitoci a kallo ha saba'a waɗanda suka ce sai sun kai asira sannan suka zama kasida da dukultuha li yuqala man zaqala amma in sha dai li yuqala man zaqala fa illam yadkhul alaiha shay fa illam yadkhul alaiha shay'un min dhalika fa hiya ishara wa la yajuzu an takuna mawsula khilafan lil kufriyyin wa tadallu bi qawlihi عدد ما لعباد عليه إمارة أجلت وهذا تحملين طريق وهذا تحملين ماذا تحملين طريق مم. قالوا قالوا هذا موصول مبتدأ مم.
وتحملين صلته مم.
والعائد محذوف مم.
وطريق خبره مم.
والتقدير والذي تحملينه طريق مم.
وهذا لا دليل فيه مم.
لجواز أن يكون ذا للإشارة مم.
وهو مبتدأ وطريق خبره مم.
وتحميلين جملة حالية مم.
والتقدير وهذا طريق في حالة كونه محمودا له مم.
ودخول حرف التنبيه عليها يدل على أنها للإشارة لا لمو- لا موصولة جميل فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك يعني إذا لم يدخل على ذا لم يدخل عليها ما أو من الاستفهاميتان to a wannan lokacin fa hiya ismu ishara zaɓin ta zama mai ta zama ismu ishara wala ya an takuna masula ba ta halatta ta zanto masula tabbata khilafan lil kufiyin sabanin yan kufa waɗanda su suna ganin ba sharaɗi ba ne sai man ko ma ta riga yi za kabla kauniha masula wato su basiriyin suna suka kawo wannan sharaɗin cewa za ba ta zama ismu ishara illa idan ta baka ma aw man al-istifhamiyya masu mutanen kufa ba ruwansu da su kawo wannan tattara shi yasa ta khilafa lil kufiyyin wannan ya saba abin da yan kufa su kuma suke kai wasta dallo bi kawai suka ce ai za ta kan zanto mausuliya duna an yasbiqaha ma aw man al-istifhamiyya ga dalilin su عدد ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليب تقول أن بيت وقت نانونا ذا تكن زنتو موصولية ba tare da ma koman istifaniya ta riga ita zuwa ba kun gane ai lafazin adad suna yin amfani da shi don zaburar da doki mutumin da yake kan doki wannan kuma kowane yare ai suna da abin da suke faɗa in kaje ka samu mutanen kawai mutumin da ya hau jaki yana son jakin ya sauri ne yake yi ba aka kalmar da yake faɗa ba ba da haka idan mutum yana kan doki yana son doki ya sauya ko abin da yake faɗa to su a larabcin haka sai suke ada wato kalmar da ake amfani da wajen zaɓar da doki in dokin da ya taso a wancan garin da ake wannan maganar da an faɗa hakan ya zama aikin su in kaje ka samu dokin unguwarku kai mutum mata ada su kila ba zai fahimta ba da bayanin kai ma'ana dai adas yana cewa ƙara sauri ya doke na mali abbadin alaiki imarat ƙara sauri ya godiya ta abbad kan ba ya da iko a kanki shine abbad ibn ziyad ɗaya daga cikin gwamnoni a lokacin muawiya ibn abi sufyan ya fito ne daga kurkuku yake nema ya gudu daga yankin sajistan kan dokinsa to bayan ya fita daga yankin sajistan yake cewa dokinsa ƙara sauri mali abbadin alaiki imaratu abbad ibn ziyad kan ba da iko akan ki a yanzu ya godiya ta wa hadha tahmilina saliku wannan wanda kike dauke da shi kuma ya zama yantacce wato ya riga gudu kenan to anan gurin su kofiyuna suna ganin za hadha tahmilina za ce mausuliya suna nufin wa hadha tahmilina sai sai ha anan ha'u tabihi za bi ma'ana allazi wallazi tahmilina saliku sai su ta hamili na kan wannan jumlar gaba daya wato ta zanto me ta zama silatul mawsul damirin kuma kaddara shi ake ai wa hadha tahmilina ai wallazi tahmilina hu ana kaddara damirin ne kamar yadda muka ce damirin a iya kawo shi kuma a iya kaddara shi zan to babu shi a rubuce kamar yadda muka faɗa tun darasin da ya wuce kun gane ai shi ne yake halilin baitin kalu suka ce haza lafazin haza anan mausulun mubtada ya zama mausul shine mubtada wa tahmilina silatuhu tahmilina kuma silatul mausul ne wal a'idu mahzufun ad-damir al a'id ala al mausul din kuma an shafe shi wa taliqun kalmar taliq kuma ya zanto kabar ne na ismul mausul kun gane wa taqdir wallazi tahmil yadda za ka kaddara al-i'rabin jumlar shi wallazi tahmilinahu taliqun ma'ana ya zama mausul su aurun ibn hisham tun da yana da tare da basariyin sai ce wa hadha la dalila fi wannan babu wani dalili akan wannan lirabin nasu li jawazi an yakuna za lil ishara dan ya halatta ko mu lirabin da zamu ce za din nan ismul ishara ne wa huwa mubtada kuma lokacin ya zama mubtada wa taliqun taliqun kuma shine kabaruhu hamilina kuwa ita wannan jumlar wadda ta kunshi fi'ili da fa'il jumlatun haliya ta zanto jumla ce haliya لأن الجمل بعد النكرات صفاته وبعد المعارف أحوال جملة حالية وهذا طليق في حالة كونه مهمولا لك ودخول حرف التنبيه عليها شغل ورها da aka ce ha za ta hamilina ya dullu ala anna halil ishara shine ma babbar hujja na cewa za din ismul ishara ne la mawsul la mawsula ba mawsula ba ce dan za mawsuliya harful ishara ba ya shiga cikin ta abinda ibn hisham ke rinjayar kenan wato da yake da muna nan kan ka'idar mu da ya bamu ka'ida amma cewa za yakan zanto ismul mawsul da sharadi ko dai ma ko man al istifhamiyya targaye idan ko targaye ki ba to duk lokacin da mun ga za ya zama mai kenan ismul isara na'am فهذا خلاصة القول في تعداد الموصولات خاصها ومشتركها wannan shine takaitaccen zance wajen kidaya maka al mawsulat al khassati minha wal mushtaraka kun gane ai
فأما الصلة فهي على ضربين جملة وشبه جملة والجملة على ضربين اسمية وفعلية وشرطها أمران أحدهما أن تكون خبرية أعني محتملة للسلك والكذب فلا يجوز جاء الذي أضربه آه. جاء الذي اضربه جاء الذي اضربه da ya zama adrubuhu to ai kuma ya walwale kansa kenan
جاء الذي يضربه ولا جاء الذي بعتكه إذا قصدت به الإنشاء بخلاف جاء الذي أبوه قائم وجاء الذي ضربته والثاني أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتكسيره وتأنيثه نحو جاء الذي أكرمته وجاءت التي أكرمتها وجاء اللذان أكرمتهما وجاءت ال... وجاءت اللتان أكرمتهما وجاء الذين أكرمتهم وجاء اللاتي أكرمتهن
بكر وشرطها أمرأتي فأما صلته على ضربين ثم ينجا زي ما قلنا كان الموصول يكون زي ما قلنا كان صلة الموصول صلة تاكس كشي بيو على ضربين بمعنى على نوعين jumlatin wa shibhi jumla ko dai sila din ta iya zantowa jumla ko kuma ta zanto abin da ya kama da jumla wal jumlatu wala darbain ita kanta jumla ta kasu kashi biyu ismiyatin wa fi'liyatin ko jumla ta zanto fi'liya ko jumla ta zanto wato ainihin ismiya kaga anan gurin da al-qisma thulathiyya silatul mawsul imma an takuna jumlatan fi'liyatan wa imma an takuna jumlatan ismiyatan wa imma an takuna shibha jumla wannan haka silatul mawsul take wa shartuha amrani sharadinta ita silatul mawsul shine al'amura guda biyu ahaduhuma an takuna khabariyya idan jumla ce to ta zanto jumla ce khabariya ba jumla insha'iyya ba a'a ne muhtamilatan lisidqi wal kadhib ita ce dukkan jumlar da za ta iya daukan gaskiya ko kuma ƙarya kun gane ai wato zance kari biskashi ne ko dai zanto khabar ko zanto insha khabar kamar ka ce ja'a zaidun zahaba zaidun ila al masjid nama zaidun nama khalid ila akhirih duk wadannan akhbar ne amma da nake udkhul ukhruj wannan menene insha ne bayan da za a yi in ce ja a zaidun ka ce daidai yake da udkhul ko ukhruj domin lafazin ja a zaidun imma an yakuna sidqan wa imma an yakuna kadiban kila ya iya ya zo kila bai zo ba to wannan ita ce jumla kabariya dukan jumlar da idan mai zance ya farta ta ya halatta a ce sadiq au kadib an gane ko domin kutabul qara'in allati tadullu ala sirqihi au kadhihi wannan ta zama jumla kabariya a ba duka abin da ya shafi ba za ka iya cewa ƙarya ne ko gaskiya ba za ka ce ba udu kun kace ƙarya ne dan ba labari ne baka ba labari shine zai zama ƙarya ne yanzu umarni yake baka sai dai ka ce la adukun ukhruj ba da za ka ce ƙarya ne sai dai ka ce la akhruj ko kuma wani abu makamancin haka kun gane ai شرطها أمران أحدهما أن تكون خبرية أعني مهتملة للصدق والكذب ولا يجوز جاء الذي يدركه ba shi halitta ka ce ja allazi idrifu idrifu ai ba khabar bane insha ne bai halatta ba bai halatta ba kuma ja ya za ka fatta bihul insha sai dai a nan wurin kalmar bi'itu khabar ta ce zama kuma insha idan ka ce bi'itu dari wa anta taksuru bi zalika al khabar to ya tarwa dole khabariya kenan amma idan na zo yanzu muna tattauna sai in ce bi ituka hadal kitab bi alf naira to wannan ba kabar bane ba insha ne ina nufin ka saye shi a wurina in har ka saye shi a hakan to na sayar maka kaga ba labari bane ba wannan insha ne kun gane ai to don saboda haka lokacin da kace bi ituka hu kana nufin insha'i to a wannan lokacin ba shi halatta a cikin zance ba za ka ce ba za allazi bi ituka hu wa anta taksul bi ituka hu insha'an بخلاف جاء الذي أبوه قائم كان كلمة جاء الذي أبوه قائم كان أبوه قائم إن الجملة اسمية هذا ما يتكفلت الموصول مع الذي جاء الذي ضربته كذا ضربته شبه خبرني dan ka riga ka yi dukan ya riga ya wuce ka ga jumla ce fi'iliya wanda ita ce ne fila na allazi wato wannan al'amari na farko kenan an ta kuna kabariya ita jumla din والثاني أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول lalle ne kuma jumla din ta kunshi damiri da ya dace da shi kansa mausul fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi idan mausul din ya zanta mufrad to damirin ya zanta mufrad wa idza kana musannan la budda an yakuna damiru kadhalik wa idza kana jam'an la budda an yutabiqa damiru zalika al-jam' kun gane ai wa tadhkirihi wa ta'nifihi nahu ja'a alladhi akramtuhu kaga hu yaudu ila الذي وجاءت التي أكرمتها كذا ها يعود إلى التي ويطابقها من حيث من حيث التأليف والإفراد وجاء اللذان أكرمتهما وجاءت اللتان أكرمتهما وجاء الذين أكرمتهم وجاء اللاتي أكرمتهن وكان سورة الموصول lokacin da ya zamanto jumla ana bukatan al'amari guda biyu jumla din ta zanto kabariya ba insha'iyya ba sannan kuma jumla din ta kunshi ne ta kunshi da miri mutabiq lil masul la budda an takun jumlatu kabariya wa la budda an tashtamila ala damir mutabiq lil masul fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi wa fi tadhkirihi wa ta'nifihi to sai وقد يحذف الضمير سواء كان مرفوعا نحو قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي الذي هو أشد
أها.
منصوبا نحو وما عملت أيديهم قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته بالهاء على الأصل وقرأ هؤلاء بحذفها أو مقصودا بالإضافة كقوله تعالى فاقض ما أنت قاضي أي ما أنت قاضيه وقول نعم.
الشاعر فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما- من لم تزوده مم.
أي ما كنت جاهله أو نعم.
مقصودا بالحرف نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه وقول الشاعر نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم مم.
أي نصلي للذي صلت له قريش Jamil. ina jin waɗannan idan muka manta ba don rubuta ta akan al'umma ko muka yi tahlilin su wa qad yuhdafu ad-damir sawa'un kana marfu'an shi damir din qad yu'ta bihi malfuzan bihi wa qad yu'ta bihi muqaddaran kun gane ko a iya shafi shi kamar fadin Allah ta'ala sun malalan zai annabi kulli shi'atin ayyuhum ashaddu kaga ayyu anan shine ismul mawsul din hum ashaddu ita ce jumlar ta da ke ita ce sunta mawsul damirin da ke cikin ta muqaddar ne hum allazi huwa ashaddu kenan ayyuhum ashaddu yani ayyuhum huwa ashaddu kun gane ai aw mansuban ko damirin ya zanto mansub ne kaga nan damiri ne marfu'i tunda ya zo a matsayin mubtada aw mansuban ko ya zanto damiri ne mansub za a kaddara shi a matsayin mansub fadin Allah ta'ala wa ma amilathu aydihim wa ma amilat aydihim qara'a ghayru hamzata wal kisai wa shu'ba wa ma amilathu aydihim in banda hamza da kisai da shu'ba sauran qurra sun karanta wannan aya wa ma amilathu aydihim kun gane ai idan kun lura a cikin hashiya sai ya ce mai lamba ta biyu sai ya ce min al-aya al-khamisatu wa 30 min surati abasa da wannan kuskure ne aya ta 35 a cikin suratu abasa ko ku na gobe na rubuta ba mhm nan yayi kuskure sai rubuta suratu abasa a madadin ta suratu yasin ayar dai wa ma amilat aidihim a wata kira'ar kuma wa ma amilat hu aidihim kaga kira'ar wa ma amilat aidihim wato kenan an shafe hawun din ala tilkal qira'a sai zan to kaddara ta yake amma qira'ar wa ma amilat to kuma ya zama to an furta shi sai ce wa qara haula bi harfiha hamza da kitai da shuba su suna karanta wa ma amilat aidihim ba tare da hawun din ba kenan shuba shine abubakar ibn ayyash daya daga cikin masu riwaya daga asim ibn abin nujud al-kufi aw maqsudan bil idafa ya zanto ya damiri din maqsud ne bil idafa ta hanyar ya zama mudaf ilayhi ka qadhi ta'ala faqad ma anta qad yani faqad ma anta qadihi idan aka ce ma anta qadihi yani ka ga da gurin mudaf mudaf ilayhi ne wa qawli sha'ir da baitin wakar da farfatu min al-abdi ke cewa satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi abin da yake nufi ma kunta jahilahu amma sai aka shafe ha uddamir din tunda ya halatta abin nufi satubdi lakal ayyam ma kunta jahilahu ma dan ai shine ne al-mawsul kunta jahilahu wannan jumlar ita ce silatul mawsul kamar da can faqad ma anta qadin fa'ad ma ma din shine اسم الموصول أنت قاضيه ita ce jumla ta fila wadda ta kunshi domiri ko kuma idan an shafe shi to a kaddara shi kenan aw makhfudan bil harf ko damirin ya zanto makhfud ne la bil idafa wa inma bi harf al jar nahu qawlihi ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun ay mimma tashrabuna minhu kun gane ai kaga ya akulu mimma ta akuluna ma din da ke cikin nan mausuliya ce ta akuluna ita ce silatul mausul min hudun nan huwa ya zama damiri al'a'id idan mausul wa yashrabu mimma haka shi ma mimma anan ismul mawsul ne tashrabuna wannan jumlar ta zama silatul mawsul ana kaddara damirin shine ay tashrabuna minhu wa qawl ash-sha'ir nusalli lillazi sallat quraish wa na'buduhu wa in jahat al-umum wannan mai baitin waƙar yana cewa nusalli lillazi sallat quraish yana nufin lillazi sallat quraish lahu kaga allazi ismul mawsul sallat quraish ta zama mai silatul mawsul amma an shafe damirin wanda shine lahu sai a kaddara shi musalli lillazi sallat quraish wa na'buduhu wato muna yin sallah ga wanda quraishawa suka yi sallah dan shi suke masa sallah wa na'buduhu kuma zamu bauta masa wa in jahal umum ko da duk duniya ta yi inkarin ayi masa bauta din ai musalli lillazi sallat lahu quraish kun gane ai sai ce me وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بهذا المختصر wato babul mosul din nan yana da rabe-raben zance mai yawan gaske yace su kuma bai dace ba da wannan littafin wanda ya so yi shi takaitacce ya ci gaba da kawo rassa wanda yake son yalwata to sai koma cikin littattafai da suka yalwata harshe akai kamar shi audahul masalik na ibn hisham din ko sharhin ibn aqil ko sharhin ashmuni da sauran littattafai da suka yalwata zance akai amma dai wannan shine mafi muhimmancin abin da ya kamata mutum ya sani a babul mosul sai ce mai وشبه الجملة وشبه الجملة ثلاثة أشياء مم.
الظرف نحو الذي عندك والجار والمجرور نحو الذي في الدار والصفة الصريحة وذلك في- في صلة ال مم.
وقد تقدم شرحه مم.
وشرط الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين فلا يجوز جاء الذي بك ولا جاء الذي أمر بنقصانهما وحكى الكسائي أذل المنزل الذي البارحة مم.
أي الذي نزلناه البارحة وهو شاذ مم.
وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كانا متعلقين بفعل محذوف وجوبا مم.
وتقديره استقر مم.
والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما
وشبه الجملة ثلاثة أشياء يرجع كما مكان أكن جملة وأن شرطها أن تكون خبرية وأن تشتمل على ضمير مطابق بالموصول شبه الجملة كما ثلاثة أشياء أبو نفر كو الظرف نحو الذي عندك وأن شبه جملة ne bai zama jumla cikakkiya ba kenan shi ba mufrad ba shi ba jumla ba idan yayi kama da jumla wal jar wal majrur nahu allazi fiddari kaga lafazin fiddari shi ne yake nufin abin da ya kama da jumla kamar yadda inda ka ce shi ma ya kama da jumla wa sifatu sariha da kuma sifa ta qalala shine muka ce kamar ismul fa'il da ismul fa'ul da sifar mushabbaha wa zalika fi silati al idan zai zama a sila ta al kenan wa qad taqaddama sharhu sharhin sa shi ya riga gabata a darasin da ya ce muku manta wa shartu wa shartu adh-dharfi wal jari wal majrur an yakuna tammaini sharadin zarf da kuma aljar wal majrur shine kowanne ɗaya daga cikin sai zon tam fala yajuzu ja allazi bika wala ja allazi amsi abin da yake nufi a nan gurin aljar wal majrur bai zama tam ba sannan kuma amsi shi ma bai zama tam ba zarf ne naqis kamar yana tajar majrur ne wanda yake kuma shi ma naqis da haka take linuqsa ma dan kowanne daga cikin su naqis ne wa haka al-kisa'i nazalna al-manzil alladhi al-barihata kisa'i ya hikito wannan jumlar cewa ta halatta a fade ta shi kisa'i yana cikin shugaban malaman nahawi yan kufa su koya suka samu wata jumla sai su gina ka'ida akai su kuma yan basra suna bi a hankali sai sun tara shawahid sama da shahid guda daya shahid ɗaya baya baya la yumassilu qa'ida sai ya sun samu shawahid muta'addida kulluha tatahaddathu bi mawdu'in wahid thumma yastaqrbuna min khilaliha al-qa'ida wa takuna qa'ida amma yadda tahtaha afrad amma su ko shahid ɗaya suka samu in kufa sai su ce ya zama shahid وهكذا الكسائي نزلنا المنزل الذي البارحة أي الذي نزلناه البارحة kaga sai aka kawo albarihata wanda yake zarf ne amma me naqis da haka bai kamata a kawo shi ba a matsayin silsal mawsul li'annahu zarfun naqis bai zama zarfin tam ba sai kai tawili ka ce ai allazi nazalnahu albarihata wato kenan a wurin su albari hata din ba shine mausul din ba ba shine sila din ba allazi dai shine al-mawsul amma al-ba'd hatta ba shine al-mawsul din ba ba shine kai silatul mawsul din ba sila din nazalnahu al-barihata gaba ɗayan sa wato kaga nazalnahu kaga ta zama jumla kenan sai ce huwa shazun amma mu kawo al-barihata kadai a matsayin shine wannan to ya zama shaz kenan ba za a gina ka'ida kai ba yani kharja an al-qa'idati al-amma kun gane ai wa idza waqa'a az-zarf wal jar wal majrur صلة كان متعلق متعلقين بفعل محذوف وجوبا ما لا أكيد كذا من جمع كتير من بني كتير فدا مثلا كل شيء كتير تفهم كتير لنا وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة إذا ظرف وجار والمجرور إذا سكذا توصلها كان متعلقين to su suka dauka jumla ce su suna ta'alliki ne da jumla din muta'alliqain bi fi'lin mahzufin wujuban suna ta'alliki ne da wani fi'ili wanda yake wajibi ne shafin shi taqdiruhu istaqarra والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما الضمير da yake yana tare da shi fi'i yana koyi a cikin fi'ilin tunda duk inda aka samu fi'ili ai dole a samu masa ne fa'ili idan an ce istaqara ana nufin huwa to wannan damirin da yake cikin wancan fi'ilin intakala minhu ya taso daga cikin fi'ilin ilaihi ma ya zuwa ga zarf ko ya zuwa ga jarul majrur kun gane ai wato da yana nufi da aka ce ja allazi fiddari allazi fiddari a nan gurin allazi ismul mawsul allazi fiddari silatul mawsul wa huwa shibhu jumla an gane ko to shibhu jumla ne domin bai zama jumla cikakkiya ba don ana kaddara istaqarra ja allazi istaqarra huwa fi dari yadda da take kenan kaga idan wannan ko shine asali to kaga sulhul mawsul ta zama cikakkiya yadda muke bukatar ta domin ta kunshi da miri wa huwa al-a'id ila al-mawsul kun gane ai to tunda babu fi'ilin to shi fa'ilin da ke cikin fi'ilin ana kaddar samuwar shi a cikin aljarul majrur dan dai ya zama cewa ya dace ya halatta ya zama sulhul mawsul tunda sulhul mawsul ana bukatan an tattamila ala damirin ya'udu على الموصول kun gane ai a nan kasa yayi wani jawabi mai kyau in kun je ku karanta a natse yana magana akan yaushe ne jarul majrur yakan zama tam ko yakan zanto naqis yaushe ne zarf ke zama tam ko yakan zanto naqis shi muhiddin abdulhamid yayi bayani mai kyau wannan mutum zai iya gane yaushe at-tamam din yaushe kuma an-nuqsan din to wannan shine abu na hudu daga cikin al-ma'arif abu na farko da muka yi abdamir abu na biyu bayan damiri shine ne shine muka yi alam abu na uku shine muka yi ismul isara abu na hudu shine muka yi al mawsul to yanzu zai shiga abu na biyar tunda baya da tsawo sosai zamu iya karanta shi karanta mu ثم ذو الأداء وهي ال عند الخليل وسيبويه لام وحدها خلافا للأخفش وتكون للعهد نحو في زجاجة في زجاجة للزجاجة وجاء القاضي أو للجنس فأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء كل شيء حي أو لاستدراج أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا أو صفاته نحو غير للرجل
wannan shine nau'i na ma'arif na biyar wato zul adati zul adati tana nufin ne sahibul adati abinda suke nufi da al adati din shine al wato al jallam kenan al wanda suke ce mata at ta'rifiyya abinda suke nufi da ta'rifiyya ay allati tufidu at-ta'rif allati tumayizu bayna an-nakirati wal ma'rifa zul adati kenan wa hiya al ita ce al din gaba ɗaya idan an ce al'adat din ana nufin me al idan sun ce al suna nufin al'adat ma'ana adatu ta'rif kenan ita ce dai al at-ta'rifiyya adatu ta'rif yani Allah ta tafi ta'rif wa hiya inda al-khalil wa sibawayhi al din wa hiya al inda al-khalil wa sibawayhi a wurin khalil da sibawayhi alif da lam din gaba ɗaya sune suka zama ma'arifa din a wurin khalil da sibawayhi man lam wahadaha ba wai lam ita kadai ba dan akwai wanda suke cewa a'a lam ita kadai ita ce tarihi din an din kawo ta ake kawai ba dole bane ba kun gane ko khilafan lil akfash sabanin yadda shi akhfash ta fakai ma'ana al-akhfash yana ganin allam hiya al-ada wa sibawayhi wal khalil yarani anna al-adata hiya al بمجموعها ألف واللام بمجموعهما للام وحدها kun gane ai wa takunu lil ahadi sannan al din takan zo ba dan ta'arifi ba sai kawai dan ta tuna maka abin da ya wuce shine al ahad kamar fadin Allah ta'ala fi zujaja an gane ko fi zujajati niz zujajatu kaga wannan az zujajatu din ta biyu ita ce dai az zujajatun farko an gane ko al misbahu fi zujaja az-zujajatu ita wannan zujaja din da muke magana akan ta kuma ka annaha kauka bundurri kaga al din cikin cikin nan ba ta'rifiya bace ba al lil ahad dan tuna abin da bai dade da wucewa ba kamar fadan Allah ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula sai ce kuma fa asa fir'aunur rasula كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأسى فرعون من رسولا wato fir'auna sai saba shi wannan manzan ma'ana dai rasulan din can nada kaga al din anan gurin ita ma lil ahad sai kamar yadda nan gurin take lil ahad wada al qadi al din dake cikin al qadi lokacin da kace da al qadi ita ma lil ahad ce la tufidu ta'rif domin shi al qadi din kansa ai lafazin qadi din arrafahu ya bambanta maka shi da sauran mutane kaga al din jiki ciki a nan gurin lil ahad ce aw lil jins haka al takan zo lil jins ka ahlaka nasu ka ahlaka an-nas ad-dinar wa dirham al din da suke cikin annas kaga la tufi da tarif ina fata an fahimta tufi bil jins tana nufin gaba ɗayan jinsin mutane abin da ke halakar da su shine dinari da dirhami abin nufi dai kuɗi da faɗin Allah ta'ala wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy al dan take cikin cikin nan ita ma alfi lil jins la tufid at-ta'rif aw lil istigraq afradihi ko kuma al dan da suke kira istigraqiyya allati tastaghriqu jami' al-afrad كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لفظ الإنسان الإنسان كان استغراقية لأنها تستغرق أفراد الإنسان فما من إنسان إلا وهو ضعيف إلا أن هذا الضعف يختلف من فلان إلى فلان هو ردان أدن أما تقول ردان أدن من لوني سيدي لونه ونكما يا فنوني ko ko mu ce abin da ake nufi da daf din shine abdaf الذي يلهقه في بداية خلقه الله الذي خلقكم من ضعف kowane dan adam haka ya fara ko da yayi karfi daga baya ne yayi karfi sannan karfin kuma ba da dawo ba sun majala min ba da dafin kowa sun majala min ba da kuwatin ba afan wasai ba aw sifatihi wato istidrak ko dai zanto yastabriku jami'al afrad ko yastabriku jami'as sifat nahu zaidun ar-rajulu idan kace zaidun ar-rajulu yani allazi اكتملت فيه صفات الرجولة بايو الذي شمل جميع الرجال با اه دكان صفات الرجولة تتبت اكنسا duk abin da za a ce wani namiji ne to shi yana da wannan sifar idan ka ce zaidun rajulu kun gane ai a takaice dai al at-ta'dil adati yana ɗaya daga cikin ma'arif dukkan sunan da yake da alif da lam to yana daga cikin ma'arif kuma shi ne nau'i na biyar cikin ma'arif sannan alif da lam din su ne suke fa'idantar da ta'arifi bisa ga zance mafi inganci ba lamun ita kadai ba sannan kai ba duk lokacin da ma ga alif da lam bane zamu dauka tana fa'idantar da ta'arifi alif da lam takan zo lil ahad takan zo lil jins takan zo listigraq al afrad takan zo listigraq al sifat kun gane ai wato ba koyaushe ne zamu ga alif da lam ba ta zama litta'arif abin da yake so ce kenan وفي شرح النوع الخامس من انواع المعارف ذو الاداه نحو نحو الفرس والغلام مم.
والمشهور بين النحويين ان المعرف ال عند الخليل واللام وحدها واللام وحدها عند سيبويه مم.
ونقل ونقل ابن عصفور الاول عن ابن كيسان والثاني عن بقية النحويين مم.
ونقله بعضهم عن الأخفش وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرف ال وقال وإنما الخلاف بينهما في الهمزة أزائدة هي الأصلية واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه وتلخيص الكلام wato a nan gurin kun ga ya faɗi wani abu a cikin sharhi da ya saba wa matani da a cikin matani ya ce zur'a da ce sai ce wahiya al indal khalili wa sibawahi ra'ayin da ke cewa al gaba ɗayan ta ita ce ta'rifiyya shine ra'ayin khalil da sibawahi ko to amma a nan gurin a sharhi sai ce wal mashhur bainan nahwiyyin anna al mu'arrif al indal khalil shahararren zance shine al ita ce gaba ɗayan ta tarifiya a wurin khalil walla muwahadaha inda sibohi lam ita kadai a wurin sibohi ya rubuta matani da yazo sharhi kuma yawa kansa istidraki da kansa wannan zancen nabi da ya faɗa nan gurin shine sanane a wurin malaman nahwu din wa naqala ibn usfur al-awwal an ibn kaysan ibn usfur ya hikaito ibn kaysan cewa shi ma yana tare da wa yana tare da khalil والثاني أن بقية النهويين ya kuma yadda ya ciro kuma magana ta biyu daga sauran malaman nahawu wa naqalahu ba'dhum an al-akhfash wa za'ama ibn malik annahu la khilafa bayna sibawihi wal khalil fi anna al al-mu'arrif al wa qala innama al-khilafu baynahuma fi al-hamza azaidatun hiya am asliya ibn malik mai alfiya na ibn hisham yace wa za'ama wannan tsaye ne daga cikin zantuka da idan kana so ka raurana zancen abokin maganar ka amma ta hanya mai tsafta sai ce wa za'ama kaza ina fata an fahimta wato yana riya cewa kaza kaza ma'ana yana son ce wannan riya wata fahimce ne mai rauni amma a ilmance cikin magana mai tsafta ba tare da shiga cikin haƙƙin shakhsiyarsa ba kun gane ai wa za ibn malik annahu la kalawa bayna sibawi wal khalil ibn malik ya fahimta sababu wani sabani tsakanin sibawi da khalil fi anna al mu'arrif al cewa dai al din gaba ɗaya ita ce al mu'arrif din wa qala yace innamal khilafu bainahuma fil hamza kai sun yi sabani dangane da al hamza azaidatun hiya am asliya wannan alhamza din shin za'ida ce karo ta akai da ba a bukatar ta ta yadda in mun shafe ta ya halatta ko kuma asliya ce dole sai da ita anan suka yi sabani amma sun yadda dai za a ce al amma al aslu fil hamza hal hiya asliyatun am za'ida wa tadalla ala zalika bi mawadi'a awradaha min kalam sibawayhi ya kafa hujja kan haka dangane da wadansu maganganu da ya kawo na sibawayhi da suka nuna haka kun gane ai duk wannan duk wannan sabanin mun ne fa'idan ma cikin yanzu alkowa na fadin ta ina ga wanda yake fadin lamun ita kadai amma dan abin ilimi da hakkin su ne da ake tuno wannan in ba haka ba wai zai je fadin lamun din shi kadai ai ba za ta fadi ba tunda dai lamun din zaka mata dauri dole sai ka zo da hamzatul wasl li tawassul biha lan nutuk bis sakin shikenan an ka tabbata kenan eh to amma kuma ai ko su a cikin kalmar irin su al'ana ai ba sa tashi da lamun din kadai abu dai wajahin da yake ne ya fi shahara a wajen wasu zai da yawa wahala haka dan asalin ai sukunin yakan tabbata ne idan akwai hamza ai idan babu alhamza ai babu sukunin kenan balan tana kai nakali idan ka shirya alhamza kenan ka riga ka abin kenan yanzu ba nakali kai batun farko kenan ka kware da gaske na'am وتلخيص الكلام أن في في المسألة ثلاثة مذاهب أحدها أن المعرف ال والألف أصل الثاني أن المعرف ال والألف زائدة الثالث أن المعرف اللام وحدها والاحتجاج بهذه المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإلا
وتلخيص الكلام في المسألة ثلاث مذاهب مسألة دي كا iya take cikin zantuka guda uku zancen farko al din gaba da ita ce ma'arifa wal alif aslun alif din kuma alif ce asliya ba za'ida ba zance na biyu al din gaba da ita ce ma'arifa wal alif za'ida alif din da ke cikin za'ida ce ba asliya bace ba zance na uku an al mu'arrifa lam wahdaha wato lam din ita kadai ita ce ma'arifa amma tunda tana da dauri je ina bi hamzatul wasl lil tawassul lin tawassul biha lan nirki bis sakin kun gane ai wal ihtijaj li hadhihi al madahib kawo hujjojin waɗannan mazhabobi guda uku gaba daya yastadi tatwilan zai buƙaci tsawaita zance la yaliqu bi hadha imla wanda bai dace da wannan imla'in ba wato wannan ya nuna ba tsayawa yayi yana rubuta littafin da kansa ba a imla'i yake ana rubutawa galibin malaman da haka suke yi, galibin littattafan su imla'i ne malami zai ta faɗa ɗalibi yana rubutawa to sai bayan ya rubuta kuma a bayan yayi an rubuta kuma sai ya zo ya ji ayi at-tafhih
ya ji ya ce a wuri kaza ba haka na faɗa ba kai ne kai kuskure ne ya ka rubuta ita ba haka ba ai kaza ne kaza tun daga farkon littafi har ƙarshe ta irin wannan nuskar ana ganin ta fi kima nuskar da bayan ɗalibi ya rubuta daga bakin malami kuma ya yi tashihi tsakanin shi da malamin kai tsaye ya fi wanda shi da ya rubuta kawai ya tashi ya tafi kila a cikin rubutunsa ya ji wata kalma ba daidai ba ya rubuta ba daidai ba ya ta kalma ya yi gwamnan kila malamin ya yi kuskure kuma bai je ya gyara ba ta iya shi da kanshi wajen ila'i ya fita kuskure amma da ya zo wajen tasihi sai tuno sai ya gyara kun gane ai to in ba haka ba ai ta hanyar haka ne suke samun rubutu don zaka samu ba kowa yake da karatu kuma yake da baiwar rubutu ba akwai wanda yake ya iya rubutu ko yana da saurin rubutu amma kuma bai da karatu ba malami bane to kaga shi a wajen ibla'i zai amfani ai tai yana rubutawa akwai wanda yake malami ne kuma bai da saurin rubutu ko bai iya rubutu din ba za ga rubutun da yanzu kamar rubutun rubutun ibnu taymiya ya so da dama ibnu qayyim ne yake iya karanta su ya fi kowa fahimtar rubutun ibnu taymiya tunda ba gwanin rubutu bane ba za ga rubutun sa baya da kyau zai ga rubutun ibnu taymiya na hannunsa kaga baya da kyau amma ga ilimi wannan tana tafi ba wanda shi ba ma rubutun zai ba duk abin da zai imla'i ne amma ga ilimin sai ruhin abin wato shi ka samu matakin karatu da rubutu waɗanda ka iya karantawa ka fahimta to da haka ake samun ilimi gwaninta rubutu kuma wannan bai wace kaga wani na da akwai wani baya da ita kun gane ai sai ce mai ثلاثة أقسام وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين لأن العهد إما ذكري وإما ذهني yawwa to kaga wannan shine kari akan abin da al'ahad din na imma an yakuna zikirun wa imma an yakuna zihini bambancin su shine al'adar zikiri abinda ka ambaci shi da zai yanzu zaka mai ka sai ka kawo alif da lam dan ka nuna mutane wancan madazin shine nake nake anan gurin amma al'adar zikiri wanda baka faɗe shi ba da su amma sai ka kawo alif da lam din saboda mai hankali ya kamata ya halarta su ko da baka ambace shi ba da su bai san dai zai bayani بل أول كقولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس ka gani al faras da ka faɗa a nabiyin daga da shine can faras sun san da sauki نعم Hmm.
أي بعت الفرس المذكور Hmm.
ولو قلت ثم بعت فرسا لكان غير الفرس الأول kwarai da gaske da ka ce istaraitu farasan summa bi'itu farasan wato na sai wani dokin na sai da wani dokin kaga daban-daban ne amma istaraitu farasan summa bi'itu farasa ya zo na farkon da kaso shine yanzu ka sayar Mhm.
قال الله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري kaga nan gurin ji ya hada maka sai kawo fiha misbahun al misbahu al lam din da ke cikin ta zama al hadiya domin misbahu din wancan shine da nan yanzu kaga ni fi zujajatin az zujajatu kaga dai misalai biyu kenan aure guda ka annaha kawkabun durri والثاني والثاني كقولك جاء القائل مم.
إذا كان بينك وبين مخاطبك مخاطبك مخاطبك عهد في قاضي خاص أو- yanzu kamar kuna zance kai da kai- kai- ko- kun je kotu to za ku saurari wata shari'a kai da wani ya ce da Allah ne zan zauna a mota dan yi karatu idan alƙali ya zo ka sanar da shi kenan sai ga alƙali ya zo suka je talaka suka ce da alƙali kaga alif lam din da ke cikin al'ahad ne amma hada hada hal huwa mazkur ahadun zihni fil jumla lam yasbiq lahu dhikrun shi ya san wani alƙali kake da shi ai ba kowane alƙali ba wannan ne wanda kuke jira shine za kana bainaka wa baina muqatabika ahadun fi sadin fa kuna da alƙawalin haduwa a wurin wani alƙali ke bantacci to amma ta'rif وأما التي لتعريف الجنس فكقولك الرجل الرجل أفضل من المرأة مم.
إذا لم تلد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها kaga nan tana nufin jins din ar-rajulu afdalu min al-mar'a kai baka nufin wane cikin mazaje lalle ya fi wance cikin mata ba haka kake nufi ba kana nufin jinsu dhukur afdalu min jinsi al-inas anta tanzuru ila jinsi bi akmali la tanzuru ila afrad al-jins sai ka ce ar-rajulu afdalu min al-mar'a kaga allin anan gurin lil jins ne
وإنما أردت أن هذا الجنس من حيث هو أفضل من هذا الجنس من حيث هو Hmm.
ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء ba zai yiwu ba a ce kowane namiji ya fi kowace mace a duniya ba zai yiwu ba amma mazaje a jumlace sun fi mata ya jumlace amma ta iya zama samu wata daya daga cikin mata ta fi waɗansu mazaje da zama falala haka da gobe gobe ina da Allah sai ce la'an alwaqi'a bi khilafi zalik لأن الواقع بخلافه eh وكذلك قولك أهلك الناس الدينار والدرهم mm.
وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي وأن هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية ويعبر عنها أيضا بالتي لبيان المادية وبالتي لبيان الحقيقة wannan duk sunayenta ne ko wancan ko wancan ka faɗa duk ɗaya ne ko ka ce al al-jinsiyya ko al li bayan al-mahiyya ko al li bayan al-haqiqa mhm وأما التي للاستغراق فعلى قسمين لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد فالأول نحو وخلق الإنسان ضعيفا أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف والثاني نحو قولك أنت الرجل أي الجامع لصفات الرجال المحمودة
جميل لازم wannan واضح da lokacin da kace farkal insanu da'ifa ma'ana al din nan ta tafi kowane insan kowane insan da'if sai dai kuma akwai da'ifin akwai adaf ko ba haka wani da'ifin kuma ya wani da'ifin kwari kwari to amma dukkan dan adam da inda yake da da'if wannan sifa ta da'af sifatul lazimatu lil insan kulika alaiha amma idan ka ce al allati listagrat afrad sifat shine kamar ka ce antar rajul ai lalle kai ne namiji ma'ana allazi kamala fihi sifatur rujula allazi ta'addada fi haqqihi sifatur rujula aha وضابط الأولى أن يصح حلول كل محلها
wato yadda zaka gane bambancin tsakanin wato al al jinsiyya allati tastadriku jami' afrad al jins kun gane ai da kuma al allati tastadriku as-sifat الضابط الأولى أن يصح هلول كل محلة
على جهة الحقيقة فإنه لو قيل وخلق كل كل وخلق كل إنسان ضعيفا لصح ذلك على جهة الحقيقة bambancin su shine yadda idan ka cire al ka kawo kullu larabcin ka yayi to wannan ta zanto ita ce mai al al jinsiyya kun gane ai wa kullikal insan misali wa kullikal insan ba kaga al din da ke ciki ka iya cire ta a madadin al sai ka ce wa kulika kullu fi mahalli maza fi mahalli al insan wa kulika kullu insanun da'ifa kaga kullu anan gunan halat mahalla al to abin da yake nufi dukkan al din da idan ka cire ta ka iya kawo kullu ka ajiye a wurinta kuma ya kasance zancen yayi to wannan altin ta zama mai lissigradil jins
وضابط الثانية أن يصح حلول كل محلها على جهة المجاز فإنه لو قيل أنت كل رجل لصح ذلك على جهة المبالغة كما قال عليه الصلاة والسلام كل السيد في جوف الفرع وقول الشاعر ليس على الله بمستنكر, بمستنكر أن يجمع العالم في واحد
الضابط الثاني يرجع يعني كل انترفيو التي تستدرك افراد الصفات هنا الافراد التي تستدرك جنس الأفراد. جنس الصفات ب ب ب بجنس دكان التي تستدرك الصفات هنا kun gane ai to ita kuma babu tsinta hina an yi sai hulul kullu ma hallaha ala jihatil majal la ala jihatil hakika ke fa innahu law qila anta kullu rajul la ta zalika ala jihatil mubalaga in an tashi mubalaga ya halatta a faɗa haka dan duk masu hankali sun san cewa ba kana nufin shine dukkan duniya ta rara kansa shi kadai ba kana nufin sifofin da ake bukata na kamala shine wanda suka tabbata a kansa kun gane ai kama kala alaihi salatu wassalam kullu saidi fi jawfil fara kullu saidi fi jawfil fara a kasa yace قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان من ذا الله يفضل أن الكرم مكان أبو سفيان وكان أبو سفيان قد جاء فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فهاجبه النبي صلى الله عليه وسلم برهة ثم أذن له فلما دخل قال ما كدت تأذن لي حتى تأذن لإجارة الجلهمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان أنت كما قيل كل الصيد في جوف الفرس معناه إذا أنا هجبتك لم يعترض أحد على هجبه وهو يضرب لمن يفضل على غيره misali ne da ake yin amfani da shi ga wanda ake fifita shi kan wani kaga da yake masa kullu saidi fi jawfil fara zai yi ne a ce dukkan dukkan wata dabba da za a farauta ta fada bakin wannan alfara ba zai yi ba amma abin da ake nufi dabba ce mai karfin farauta sama da sauran dabbobi da haka manzo Allah ya faɗa Abu Sufyan wannan abin nufi tun da kai na hana ka shigowa to ko wani ya zo an hana shigowa bai kamata da mutum daga mutum mai sallah irin Abu Sufyan ba ana shigowa wa qawlu sha'ir laysa 'ala Allah bi mustantari an yajma al-alam fi wahid ce ba abin da za a yi wa Allah inkarin sa ba bai gagara Allah ba an yajma al-alam fi wahid ya tattara duniya gaba daya a mutum daya abin nufi dai duk wani akan ala siratul mubalaga kun gane ma'ana dai abin da yake so ya ce maka kullu allati tastadriku al-jins da kuma kullu allati tastadriku sifat bambancin su shine kowace a iya cire al wato wato al allati tastadriku al-jins da kuma take tastadriku al-afrad a sifat ka nake so in ce bambancin su shine kowace a iya cire al din a kawo kullu a wajen ta kuma zancen ya inganta sai dai ta farko idan aka cire al aka kawo kullu ya zanto ala wata hakika ta biyu kuma idan aka ce al'a kawo kullu su kuma zanto ala wajen hilmata da mubalaga shi ne kawai bambancin su sai ce me cikon dai wannan din da ya koya kuli وإبدال اللام لما لغة لغة حمرية لغة حمية إبدال اللام ألف himyariya himyariya ligatun himyariya لغة حميرية إبدال اللام ألف ميما وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم إذ قال ليس من
ليس من مر صيام في ليس الشهر من البر الصيام في- في السفر مم.
وعليه قول الشاعر ذات خليلي وذو يوافرني يرمي ورائي بئس بامسحني وامسلمه
wato ya ya halatta a lugar himariyun ko himyariyun ya halatta lamun sun kamar yadda ya kame mim kun gane ai a matsayin ka ce a shamsu sai ka ce am shamsu a siyam sai ka ce am siyam ana ka canza lamun din ta zama mai mim ga ta a rubuce lam lakin naka tun nutuki kan zikuha bil mim shine wa ibdalul lam mim lughatun himyariya yace lughatu himyar ibdalul lam al miman wa kad takallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi lughatihi man la ya magana da harshen su lokacin da yake laysa minan birrim siyamu fi sabbin safar wannan hadisin yana cikin sahih bukhari ya kitabu siyam an gane ku laysa minan birrim siyamu fi safar وعليه قول الشاعر ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهم ومسلمة بمسهم ومسلمة هذا yana nufin bisahami yana jifa na ta baya da asaham ma shi kenan wamsalima an gane ko ai wasalima kenan kana ya halatta da yin wannan idan wani wata na karkai masa musu amma yana da nauyin faɗa a baka to alhamdulillah wannan shine karshen darasin mu na yau sai in Allah ya kai mu. ina ga mun da ba mu yi balaga ba ko ina jin kuma ko ba ku san balaga ne kun daina masu nan kwata kwata eh to ai kun daina masu nan ba sai Allah ya kai mu darasin gobe insha Allah ba za mu dauke balaga mu kai ta ranar usulul fiqh ba za mu yi usulul fiqh mu eh sai in wani darasin ya zo na hawan a madadin sa sai mu yi balaga insha Allah Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik